إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin kan mance yau muna bakwai ga watan rajab hijirar mazala sallallahu alaihi wasallama na da 1442 wanda ya daidai da sha shidda ko sha tara ga watan biyu miladiya na da 2021 sati da ya gabata mun fara karanta babu tauba idan ba manci ba muna ƙarƙashin inda muka tsaya hadisi na goma sha shida a cikin wannan babi za mu tashi insha Allahu akan hadisin abi musa قال المؤلف رحمه الله وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها أنسى مونا حديث دقاء abu kais mai suna abdullahi dan kais abu abi musa mai suna abdullahi dan kais al'ashari wanda yarda allah ta kara tabbata a gare shi ya ce daga annabi wanda tsira da aminci allah su kara tabbata a gare shi ya ce inna allah ta'ala ya busutu ya dahu billai lalle allah maɗaukaki na shimfiɗa hannuwan shi billai da dare liyatuba musi nahar domin ya gafartawa wanda yake munanawa cikin yini wanda yake ɗaukar zunubi Allah na shimfiɗa hannuwan shi ya sauraron wanda zai tuba ya zuwa gare shi wanda ya ɗau zunubi da rana Allah ya gafarta mashi cikin dare wa ya basutu yadahu bin nahar Allah maɗaukaki na shimfiɗa hannun shi a cikin yini liyatuba musi'al layl domin ya gafartawa wanda ya munana cikin dare ya yi zunubi hatta ta tulo a shamsu min magribiya Allah baya gushewa a wannan yanayi har sai lokacin da rana ta bullo daga inda take kwadawa wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi kalkashin wannan hadisi malam abdulaziz bin abdullahi bin baz wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya yi ɗan ta'aliki ƙala shekhu abdulaziz bin abdullahi bin baz rahimahullah isbatu sifatil yadda lillahi tabaraka wa ta'ala wa ghairiha fi sifati allati wasafa Allah biha nafsa fi kitabihi al-aziz aw wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam Muhammad صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة هو إثباتها لله تبارك وتعالى إثباتا حقيقيا على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تعريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ما ليك تشيوى tabbatar da sifa kama ta hannun Allah maɗaukaki wanda ya ɗaukaka sannan albarkacinsu suka yi waita wa ta'ala Allah ya ɗaukaka wa gairiha da wasu sufofi wanda aka kamanta Allah maɗaukaki da su fi sifati allati wasafa Allahu biha nafsa kamannin da Allah maɗaukaki ya kamantar da kanshi da su fi kitabihi al-aziz a cikin littafin shi mai girma aw wasafahu biha rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma manzon shi wanda tsilayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ya tabbata mashi ya kamantar da shi da su fi sunnatihi mutahhara a cikin tafarkin shi ko sunnar shi tsarkakakka ko isbatu halillahi tabaraka wa ta'ala ana nihin tabbatar da ita ga Allah maɗaukaki wanda albarkacin shi suka yi waita wa ta'ala ya ɗaukaka isbatan haƙiƙiyya tabbataswa ta haƙiƙa ba abinda za a ce zorancen zance ba ne ba abu ne wanda ya zamanto tabbatacce ala ma yaliku bi jalalillahi subhanahu sai dai kuma abu sa fuska da ta dace da girman Allah maɗaukaki da tsarkaka shi daga dukkan tawaya min ghairi tahrifin ba tare da canza ma'anar wannan kalma ba ko kuma ɗauka ba ta wata ma'ana daban wadda ba ta dace ba nau'i ne na tahrifi a fassarar da abin da ba shi ba ne ba a ba shi wata ma'ana daban nau'i ne na tahrifi min ghairi tahrifin wala ta'til kuma ba tare da lalata sufofin Allah madaukaki ba a kore sufofi akwai ta'tilul kulli akwai ta'tilul juz'i ta'tilul kulli shine kwata kwata kace ai Allah madaukaki ba da sufofi ko sunaye shi kuma wannan nau'i ne na kore samuwa Allah madaukaki sannan kuma akwai ta'tilul juz'i shi kuma ka korewa Allah maɗaukaki wasu yanki na sunayen shi ko sufofin shi tare da cewa Allah ya tabbatar su a kan shi wannan sunaye kuma zo sallallahu alaihi wasallam wa min ghairi takyifin wala tamthil haka zamu tabbatawa Allah maɗaukaki sufofin da ya tabbatawa kan shi ko manzo sallallahu alaihi wasallama ba tare da cewa yaya suke ba Allah maɗaukaki ya tabbata su a kan shi iya da hannu iya da kafa ba za mu tambaya ba yaya kafa Allah madaukaki take ko hannun Allah madaukaki shine min gairi takyifin mu kamantar da ita mu ce yaya kamar ta take wala tamthil kuma ba tare da kamantar da ita da wata sifa ta daban ta wadda ba ta Allah madaukaki ba na'am wala tamthil tamthili shine ka ce misali ga hannun Allah iya misali da kama da hannun wani masalawa ka ce ga kamar shi ai kama abu kaza ga kamar shi kaza shi ma wannan ba mu da haƙƙi mu kamantar da Allah maɗaukaki mu kamantar da sifa ta Allah maɗaukaki da wata sifa ta abin halitta qala wala numathil sifatahu sifatihi ba za mu kamantar da wannan sufofin Allah maɗaukaki bi sifati khalqihi da sufofin abiban halittar shi li'annahu subhanahu nam qala wa nu'minu bi wa nu'minu bi anna Allah laysa kamithlihi shay za mu yi imani ne muna imani da cewa Allah maɗaukaki babu abin da yake kamancacce ne ya da shi wa huwa samiul basir kuma Allah maɗaukaki as-sami'u ne mai ji ne game da abin da bayi suke faɗi al-basir mai gani ne da abin da bayi suke aikatawa ko mun girman shi ko mun kankara shi fala nunfi anhu ma wasafa bihi nafsa ba za mu korewa Allah maɗaukaki ba abin da ya kamantar da kanshi da shi wala nuharriful kalima an mawadi'i kuma ba za mu canza wata kalma ba daga bagiranta ba ta wata ma'ana daban ko mu hudda ta mu kawo wata daban ta'ala wala nukayyif wala numassil ba za mu ce ba yaya yake kuma ba za mu kamantar da sifofin Allah madaukaki ba bi sifati khalqihi da sifofi na halitta shi yana subhanahu domin Allah wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya la samiyya lahu baya da takwara wanda za a ce sunan shi kaza shi ma sunan shi kaza sami wala kufu'un lahu baya da tsani tsanda za a ce ga tayi na Allah madaukaki wala nidda lahu baya da kishiya wala yuqasu bi khalqihi ba a auna Allah madaukaki da halittar shi a daidaita shi a ce gashi a a subhanahu Allah madaukaki ya tsarkaka da dukkan wannan wata'ala ya daukaka fa kama anna lahu subhanahu zatan kama yanda Allah madaukaki nake da yake da zati haqiqatan haqiqiyya zati wanda ya zamanto na haqiqa ne la tushbihu zawata khalqihi wanda ba sa kamanceceniya da zati na abin halitta shi fa kazalika lahu sifatun haqiqiyya haka Allah madaukaki yake da sifofi na haqiqa la tushbihu sifatu khalqihi wanda ba sa kamanceceniya da sifofi na abiba halitta shi wala yalzamu min ithbati sifati lil khaliq bayya zamantowa tilas kamantar da tabbatar da sifa ta mahalicci subhanahu mushabahatan li sifatil makhluq ba zai zama to ba tilas ne a yi kamanceceniya da sifa ta abin halitta wa hadha huwa madhhabu salaf al umma wannan kuma shine tafarkin magabatan wannan al'umma min as-sahaba tun daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa tabi'in da wanda suka biyo su baya wa man sara ala nahjihim da dukkan wanda suka yabi tafarkin su fil quruni thalatha al mufaddala a cikin karni guda uku wanda ya zamanto mafifici domin manzala sallallahu alaihi wasallama na cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ina karnin sahabbai karnin tabi'ai karnin atba'u tabi'i wa man salaka sabilahum da dukkan wanda ya bi tafarkin su min al-khalafi ila yawmina hadha na wanda suka biyo baya har zuwa wannan rana tamu na wannan mala a takaice iya so ya yi tsokaci a kan cewa tabbataswa Allah maɗaukaki wata sifa ko suna bayya dacewa a kamantar da ko a korewa Allah wannan suna ko a kamantar da suna Allah ko sifa Allah da wani abin halitta ko kuma a ce yaya yake duka wannan abu ne wanda ake korewa Allah maɗaukaki. قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an samu wannan hadisi daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzala wanda tsira ya Allah da amincin shi ƙara tabbata a gare shi yace man taba qabla an tatlu'a ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alaihi duk mutumin da ya tuba daga zunubin da yake aikatawa gabarin rana ta kullo daga mafaɗarta to tabbat Allah maɗaukaki ya gafarta mashi wannan rawahu muslim imamu muslim ya rawaito wannan hadisi na wannan hadisi na karantar da mu Allah maɗaukaki mai mai yawan tuba ne abinda yake so gabawa ya tuba zunubi baya gagara Allah maɗaukaki komai yawan shi ya samu cikin hadisi qudsi yake cewa da dai a ce zunubin bawana ya kai tsororuwar sama ya gamu da ni bawana bayya shirka bayya hada bauta Allah da wannan Allah zan gafarta mai wannan zunubi ba tare na na damu ba ina Allah madaukaki na sauraron na sauraron tubabbawa har lokacin da zamani zai zo wanda kuma babu zancen tuba shine lokacin da rana ta bullo daga mafadarta وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن سامونا حديثي دقاء أبي عبد الرحمن عبد الله دام عمر وان دير الله تكار تبتا قريس كنا أبي عبد الله آه الكنياج عبد الرحمن أبي عبد, آه عبد الرحمن الكنياج شيني عبد الله دام عمر وان دير الله تكار تبتا قريس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ce daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi ce inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugharghi lalle Allah madaukaki na karɓar tuban bawan shi al'abd wannan bawa ma lam yugharghi in dai lokacin gargara bata zo ba lokacin gargara shine lokacin fitar rai lokacin da dai zai kashin kori alama cewa babu makawari huta zai to a wannan matsayi kuma Allah madaukaki bai ya karɓar tuban bawa domin ya bar lokacin da tuba za a karɓa tuban shi a ƙarƙashin wannan hadisi malam yayi ta'aliki qala shaykh muhammad bin salih al-uthaymeen rahimahullah muhammad bin salih al-uthaymeen wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi yake cewa at-taubatu nasuh laha khamsatu shurut tuba nagartatta karɓaɓɓar tuba tana da sharuɗa guda biyar can mun ga sharuɗa guda uku ko malam ya yi tafsili a kansu ƙala a sharɗul awwal sharaɗi na tuba na farko al'ikhlasu lillahi ta'ala biha shi ne mutum ya tsarkake niyyar shiga Allah maɗaukaki da wannan tuba tashi bi haithu la yahmiluhu ala taubati alkhawf min an-nas aw al-mura'at an-nas aw al-wusul ila mansibin aw ma ashbaha zalika gwalgwadon ya kasance wannan tuba tashi da yi ba wai tsoron mutane ba ne ya sa ya tuba daga abin da yake na zunubi kuma ba don ya gwadawa mutane ya tuba ne ya tuba sannan kuma ba iya nihin da wannan tuba ba saboda ya samu wani matsayi a'a kawai yayi ne don Allah yayi don tsoron Allah don Allah ya ce abu kaza haramun ne a bari a bari dalilin haka ya tuba aw ma ashbaha zalika ko abin da ya kama da haka wanda ya zamanto akwai nau'i na neman yardan mutane da amincewarsu da yabansu da abin da ya kama da haka fatakunu taubatuhu lillahi azza wajal sai zamanto tubar shi ta kasance ga Allah mai girma da buwaya ne firaran min iqabihi wa raja'an li thawabihi yayi haka ne saboda tserewa hukuma ta Allah madaukaki kuma yayi bar abin da yake aikatawa na zunubi ne domin kwadayi na ladan Allah الشرط الثاني شرط نبي الندم على ما وقع منه من الذنب بحيث يشعر في نفسه تحسرا وغما لما حصل منه حتى ينكسر قلبه حتى ينكسر قلبه لله عز وجل وتخضع نفسه لله وتذل لله بندم بندمه على ما صدر منه sharaɗi na biyu shine ya kasance yin nadama a bisa abin da ya abku daga gare shi na zunubi gwalgwadon ya ji a cikin ranshi wani takaici da nadama da wani bakin ciki na abin da ya samu daga gare shi na zunubi da ya aikata har ya zamanto zuciya shi ta kari kuma ta kaskanta ranshi ya kaskanta ya zuwa ga Allah maɗaukaki haka ya zamanto ya kaskata domin Allah maɗaukaki bi nadamihi ala ma hasadara min da nadama da dalilin abin da ya zo da gare shi abin da ya aikata to wannan sai zamanto wannan tuba ta zama tuba sharti na uku a shartu thalithu al-iqla'u an adh-dhanbi fala tawbatu ma al-israr ala adh-dhanb bal at-tawbatu min al-isma' al-israr ala adh-dhanbi naw'un min sukhriya mala yake cewa sharadi na uku dole ne a lokacin da mutum ya so ya tuba to ya bar wannan zunubi da yake aikatawa kai tsaye fala taubata mala israr babu tuba ta gari ta kwarai tare da zarcewa da zunubi ka ce ka tuba kuma baka fasa abin da kake ba mala yace bal التوبة مع الإصرار على الذنب نوع من السخرية توبة تارد زرتشوا أكن زنبي ناتشوا دوغوا أكن زنبي والنوع إننا إسجلنت فإذا أراد الإنسان مثلا أن يتوب من الربا مثالي إذا متن يسو يتوب دقا الربا ولكنه يمارس الربا سيديكما ببربة ونربا الربا a yau ma kasuwancin da zai yi sai da ya ci riba mustamirran alaihi ya zarce kan shi fa inna da'awahu taubata minhu kadhib kirarin da yayi na cewa tuba zai yi ya tuba wannan ƙarya ce wahiya ila al-istihza'i billahi aqrab minhu ila ta'zimillah game da shi izgili ga Allah daga wurin shi shine mafi kusa ya zuwa girmamar da Allah madaukaki kamar ayawa Allah izgilancin shi ga Allah ya yi girma da girmama Allah da zai ya yi kusa walau arada al-insanu an yatuba min shurbil khamr mala yace misali hallau da dai a ce mutun ya so ya bar shan giya walakinahu yumarisu shurbal khamr sai dai kuma har yanzu iya na iya sha fa inna tawbatahu la tasihhu fa inna taubatahu la tasih wannan tubar shi bata inganta ba li'annahu kaifa yakunu sadiqan fi taubatihi ta yaya ne zai kasance mutum mai gaskiya a cikin tubar shi wa huwa yaf'alu dhanb alhali iya aikata wannan zunubi arada an yatuba wanda ya zo ya tuba gare shi wa huwa yaf'alu dhanb haka ta yaya wa an yatuba min ghibatin nas misali mutum ya so ya tuba daga yi da mutane domin nan akwai jimla walau arada an ya tuba min ghibatin nas sai dai akwai sakta bai kawo ba da dai a ce mutum ya so ya tuba daga yi da mutane walakin nahu yaghtabahum sai dai kuma bai bar yi da su ba na'am ولكنه يغتابهم فالتوبة لا تصح توبش ولا حلو بتنغنت بل أنه لا بد أن يقلع عن الذنب ومن دول لي بروا الذنبي كوتا كوتا أراد أن يتوب من غصب أموال الناس حلو متمن ديسو يتوب دقا قواتن دوكيوين متاني وأموالهم عنده مشكلة كما دوكيوين متاني سنا حنيش ولم يردها عليهم bai mai da musu wannan dukiyoyi ba fa kaifa tasihhu taubatahu taubatu to ta yaya tubar shi za ta inganta kina a takaice dai malam iya so a ci wannan sharadi na uku ya kwatanta mana cewa tuba ta gaskiya sharadinta na uku ya zamanto mutum ya yi nisa kwata-kwata daga zunubin da ya aikata ya tuba a nan take ya bari kai ya koma a wannan lokaci tubar shi ta zamanto tuba a shartu rabi'u شرط نهد العزم على ألا يعود في المستقبل يعني بأن يطوي قلبه أن ينطوي أو يطوي قلبه على أنه لا يعود إلى هذا الذنب أبدا فإن قال إنه تائب وهو وهو بنيته أنه متى سنحت له فرصة فعل هذا الذنب فإنه ليس بتائب بل لابد من أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل ما لهيك cewa sharadi na hudu akwai daukar niyya cikakka amsa cewa mutum ba zai koma ba ya zuwa wannan zunubi da yake aikatawa a zuwa gaba yanzu ya bar zunubi barin shi zunubi bai isa ba dole sai ya dauki babban niyya cewa har abada ba zai koma ba ya zuwa ga wannan zunubi shine gwargwadon da zuciye shi ko zai nade zuciye shi akan cewa ba zai koma bai zuwa wannan zunubi ha abada fa in qala innahu ta'ibun sali idan yace shi ya tuba wa huwa bi niyyatihi annahu mata sanahat lahu fursatun fa'ala hadha dhanb shi kuma a cikin niyyar shi ya kudiri cewa a zuciyar shi duk lokacin da wata dama ta samu ne ya aikata wannan zunubi zai aikata shi to wannan ma ba tuba bace ba kuma wani lokaci kasawa ce take sa mutum yake kasa aikata zunubin da ya so aikata ko tsoron mutane ko kuma in al'amari ne na kuɗi baya da kuɗi ya yi haƙuri ko kuma abin da ya kama da haka kenan duk lokacin da dama ta same shi zai koma ya zuwa wannan zunubi hallar wannan tuba ba ta zan tuba ba fa innahu laysa bi ta'ibin bal la budda an ya'zama ala alla ya'uda fil mustaqbal nan dole ne ya dauki babban niyya akan cewa ba zai kuma ba aikin wannan na sabo fa in aada fil mustaqbal ba'da an azama idan ya koma akan wannan aiki bayan ya dauki babban niyya Allah ya uda cewa ba zai kuma ba fa inna taubatahu al-ula la tufsid tubar shi ta farko wannan ba ta lalace mun gane ku lakin la budda min tajdid at-tauba sai dai kuma dole ne ya ƙara sabantar da tuba sali ya ɗau alƙawalin cewa har abada ba zai yi da wani ba iyanan iyanan iyanan iyanan iyanan ya bar yi da wani kwatsam wata rana sai yi da wani to wannan abin da ya huce ba a ce ba ya lalace tuba shi domin Allah maɗaukaki bai ya tozartar da aikin bawa na gari na ƙwarai sannan kuma yanzu in ya koma to kuma yanzu dole ne hallau ya sake tuba hadisi ya tabbatar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ba dan kuna zunubi ba kuna tuba ba da na canza wata al'umma wadda za ta saba manta nemi gafara domin shi kanshi neman gafara wani nau'i ne na ibada ka kusanta cewa akwai mahalicinka wanda yake da sifa ta cewa gafur ne mai gafartawa bawa ne neman gafara da za ka yi kaskantar da kai ne ga Allah maɗaukaki kuma nau'i ce ta ibada na hala shartul khamis sharti na biyar na ƙarshe an ta kuna ƙabla huduril ajal dole ne tuba ta gari ta ƙwarai ta kasance gabanin halartowa ajali ƙarshen rayuwar mutum fa'iza bakiyar insanu musirran alal masiya idan mutum ya doge ya nace a kan saban Allah hatta hadarahul ajalu har sai da ajali ya zo mashi fata ba a wannan lokaci ya ce ya tuba fa innahu la yuqbal minhu zalik to ba a karba daga gare shi can mun ga hadisi ya tabbata mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah bayya gushewa iya karɓar tubabbawa in dai bai kai matsayin gargara ba to shi ma nan ma'anar guda ɗaya ce kenan sai bai tuba ba sai lokacin da ya tabbata barin duniya zai ya gare na kai kawo a lokacin nan zai ce ya tuba to wannan Allah bai ya karɓar wannan tuba bi qaulillahi ta'ala dalilin fada Allah madaukake da yake cewa walaysat at-taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an tuba ta gari ta kwarai nasuha ba ta kasance ba ga mutanen da suke aikata munana har sai lokacin da mutuwa ta halartowa ɗayansu zai ce yanzu na tuba Allah wannan madaukaki bai bai yarda da wannan tuba ba wa kazalika la tasihhu at-taubatu ba'da tulu'i shamsi min maghribiha haka nan tuba bata inganta a lokacin bayan rana ta hu ta hutu daga mafadarta ina ga muna iya tsayawa akan wannan gaba domin lokaci ya ja abinda muka wuri daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk